الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna shidda ga watan shidda shekara ta 1439 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace wa 22 watan biyu miladiya ta 2018 a cikin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha da izinin Allah wannan sai ya zamanto darasi na 22 a sati da ya gabata malam yana mana magana akan abin da ya shahi tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake jeranta karatun alkur'ani mai girma kuma da yadda yake kyautata sautin shi a lokacin da yake wannan karatu a mun ɗauki maganganu da dama a cikin wannan gaba kusan matashiyar karatu zai kasance inda mala yake cewa da shi ma mun a ɗan komo baya kaɗan mala yake cewa ya ƙulu ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da abin da ya shahi kyautata murya wajen karanta alkur'ani mai girma kenan ba kakali bane ba ko ba son nuna iyawa bane ba a kyautata sauti yana ƙara nutsuwa ga mutumin da yake saurare kuma hatta da mutumin da yake karantawa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ahsanin nas sautan bil qur'ani الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله mafi mafi kyawun mutane wajen sauti kenan mutumin da yake da sauti mai daɗi a wajen karanta ƙur'ani manzalla ce shine wanda idan kuka ji yana karantawa za ku samu yaƙini za ku yi tsammanin tsoron Allah tare da shi kenan a yanda yake karantawa karatun nashi yana jan hankali kwarai da gaske wannan akwai alama kenan cewa wani yana jin tsoron Allah to wannan kenan mazalla nan yana wasafta maka irin sautin da in kaji wanda ake cewa kenan sauti wanda yake kyakkyawa wajen karanta alkur'ani mai girma haka ma yake cewa kana ya'muru bit taghanni manzalla sallallahu alaihi wasallam yana umurni yana umurni bit taghanni bil qur'an ma'ana raira alkur'ani mai girma kyautata sauti at-taghanni anan bi ma'ana tahsinu sauti inda al-qira'a ka kyautata muryarka wajen karatun da zaka yi kenan kai wani ya zamanto sauti ne lahiyayye sauti wanda mutane suna jin dadin sauraron shi wannan iya cikin addinin Allah kenan kyautata sauti game da karanta alkur'ani mai girma fa yaqulu sai manzo Allah yake cewa ta'allamu kitaballahi ku koyi littafin Allah ku yi ƙoƙari matuƙa kaga cewa ka iya karatun ƙur'ani wallahi ba ƙaramin taɓewa ba ne zaman to ɗan adam bai iya karanta ƙur'ani ba akwai taɓewa ba na wasa ba ka yi ƙoƙari matuƙa ka kai goro ka kai mari akan ya za a yi ka iya ƙur'ani makaranta za ka wani za ka ɗauka ya koya maka almuhim kai dai ka san hanya da za ka bi ya zaman to kana da wani kaso a cikin alƙur'ani manzala yake cewa ta'ahaduhu haka kuma shi ƙur'anin nan ku yi riƙo da shi duk wata shari'a da ta zo a ciki ku yi riƙo da ita ta'ahud shi ne riƙo da alƙur'ani kuma da bibiyar shi da karanta shi iya daga cikin ta'ahud bil ƙur'ani yawan karanta alƙur'ani a karan kanshi kar ya zama karanta ƙur'ani ya zamanto wani aiki ba na wasa a wajenka ba bi ma'ana bakka da lokacin da zaka zauna karanta alƙur'ani to wannan ƙwarai ma tabewa ce mai girma saboda shi ƙur'ani dole sai ana karanta shi sai an yi ta'ahudi da shi sai an yi ruko da shi ruko da shi ta hanyar yawan karanta shi wannan shi yake sa ya zauna amma idan ya zamanto a sharon tsuntsaye za ka riƙa yi mishi to lalle tabbas nasibin ka cikin ƙur'ani zai zamanto kaɗan manzalla ke cewa waqtanuhu waqtanuhu shi ma dai ku yi ruko inda shi ne ku bibice shi ta'ahud bihi ku bibice shi wajen yawan karanta shi waqtanuhu kuma ku yi riko da shi mazala ce wa taghannaw bihi kuma ku rera muryarku game da karanta alqur'ani bayan mazala ya hadu da maganganu sai ke ta fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da rayuwata take hannun shi lahuwa ashaddu tafallutan min al-mahadi fil uqali shi qur'ani shine mafi gaugawan tafallutan mafi gaugawan tahiya ko mafi gaugawan warwarewa min al-mahadi fil fil uqali sama da raƙuma a cikin ko kuma raƙumi a cikin da bai bayan shi bi ma'ana qur'ani kana ga rashin karanta da kai kwana ɗaya kwana biyu kamar ba komai bane ba idan kai waya sai ka ji abu da yawa barka kamar yadda in aka ma raƙumi da baibayi kaga kana ga daga kahon shi guda biyu na ajiya a gaba kana tsammanin abin hankali ne kaɗan kaɗan ne kan ka ankara ka farga in ka tashi neman shi sai zaman to aiki ba na wasa ba to haka shi ma qur'ani kada kar ka yi wasa abinda ka iya kai kokari kai ruko da shi kuma ka ƙara akan abin da ka iya kenan shi ma dole yana buƙatar da atta'ahu ruko da shi da yawan maimaita shi da iktina to mazalla yana rantsuwa da Allah cewa Qur'ani yana saukin warware bi ma'ana saukin tahiya dan ka zo wata har da karamu ramu sama sama to in ka waye ka kwana bi ba karanta ba yana yiwa kana kallo an kuma kas karantawa kana kallo kuma wannan abu ne sananne ga duk mutumin da ya karanta Qur'ani lasiya mataki na harda na harko in dai wuri ka mashi wata hanya a wata harda ruba-ruba ka kwambi ko baka mai tashi ba to wallah wata ran kana kallo zai gagare ka kana kallo ba ma magana harda ba kana kallo a saman idanun ka sai gagare ka karantawa to shi abu ne wanda dole ne kowane lokaci ka zamanto a cikin shi kuma wannan shine rahatul bal shine hutun zuciya dan adam zai samu ce kana cikin kuruce ka kayi karatu kayi karatu yanzu kalat tijanta maimakin ka nan zuwa can tsegumi da gulma da sauransu za ka zauna ko a kohon gidanka ko a cikin gidanka kana cikin duhu kana kana kana zubdo izo huka mala ba abin da yake wani abin daɗi a cikin rayuwa ko da babu wani abu a hannunka na rayuwa wallahi sai ka ga Allah ya baka hutun zuciya kana karanta Qur'ani da zaka rika wata izza Allah taimake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya cikin mu mutumin da baya rera alqur'ani mai girma baya kyautata sautin shi wajen karanta alqur'ani to kaga kenan rera sauti wajen karanta alqur'ani wani abu ne wanda yake karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce tunda kaga abun ya mai tsauri har manzo Allah yana cewa laysa minna baya cikin mu mutumin da baya rera alqur'ani baya rera sautin shi da alqur'ani mai girma kenan rashin rera tabbas matsala ne ƙur'ani ba a mai karatu irin na jarida ba a mai karatu irin na labaru da ake karantawa sautin kyautata shi ake wanda shi ne takanni bil ƙur'an wa ya ƙulu ko manzala salasala yana cewa ma azina allahu li shay'in ma azina wa fi lafzin ka annahu ka'azmihi linabiyin yake cewa ma'azina Allahu li shay'in ma'azina babu wani abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shelanta shi ko kuma ya yi izini da shi kamar izinin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar da shi ga manzala sallallahu alaihi wasallam na husnu saut kyautata sauti wajen karanta alkur'ani a wani a wani lafazi yake cewa fi lafzin husnu husnu tartil ne me yake rubuce a can husnu nan ya dan goge husnu tarannum ko aiwa husnu tarannum kyakkyawan rera alqur'ani kenan zama to nagama sautin ka yana hutowa da kyau wajen karanta alqur'ani mai girma to wannan iya ɗaya daga cikin abin da ubangiji subhanahu wataala ya izini da shi ya taghanna bil qur'an bi ma'ana yana rera alqur'ani yujhiru bihi yana bayyana shi wajen karanta shi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa ga Abi Musa al-Ash'ari game da rera alqur'ani ko kuma rera sauti wajen karanta alqur'ani mai girma wa qala li Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu law ra'aytani wa ana astami'u bi qira'atika al-bariha laqad utita mizmaran manzo Allah ya zo wucewa wani dare saboda iya daga cikin ɗabi'ar duk mutumin da yake shugaba ne to wajibi ne ya rika tafakkudul hal ya rika kiwatar al'ummar shi me suke yi ko da misali a ce kai baka iya to zaman to akwai wakilanka wanda za su rika zagayawa nan da can a ga mi mutane suke yi na kyawu a ƙara musu ƙarfin gwiwa wanda yake ba na haka nan ba a ɗora saman tafarki wanda yake madaidaici wannan wajibi ne akan duk mutumin da Allah ba shugabanci ba kawai zaman to zai zama ganin kamar tashin hankali ne ba na wasa ba in za ka wuce gaban ka jami'an tsaro bayan ka jami'an tsaro kowane gehe jami'an tsaro talaka bai da alaka da kai wannan tabbas iya ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna jagoranci ne ba wanda yake na kirki ba jagoranci wanda yake na kirki shi za ka cakudu da al'ummar ka duba sallallahu alaihi wasallam khairul bariya yawo yake a cikin garin madina yana duba halin mutane shine su umar sun suka fafa suka doka daga wajen shi ya kace maka kai da al'umma kai ne shugaba na al'umma ai ka shiga uku wallahi aiki jajjawur ya same ka ba na wasa ba wanda kuma sai kai a hankali saboda wannan abin tak yana iya zamantowa sababi na hallakanka har abada Allah kiyaye to mu kuma aka an ka samu matsayi ko aka yi nomin kama wani deji a wani waje har barka ake ma za a maka barka ka Allah yake da ƙashin arziki Allah kiyaye wa qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu law ra'aytani wa ana astami'u bi qira'atika al-bariha manzo Allah yake cewa inda ka ganni jiya daddare ina sauraron karatunka albariha bi mana jiya daddare kenan a daren jiya inda ka gani lokacin da ke sauraron sauraron karatunka da kake lokacin da kake kiyamul laili manzalla yace laqad haqiqa kai abu musa ash'ari utita mizbaran min mazamir al daud an baka wata sarewa dadin sauti da dadin murya daga na daga cikin mazamir irin dadin sautin da aka baiwa iyalin gidan dauda kenan wannan wani kyauta ce Allah maɗaukacin sarki ya bayar ita zuwa ga abu musa al'ashari kuma haka Allah ke bayar ita zuwa ga al'umma za ga wani Allah ya bashi wannan dama na ya rera al'ur'ani in yana karanta baka so ya rukuni sai ka ji abin malam masha Allah la siyama in kana fahimtar irin abubuwan da suke cikin aya haka za ka samu wani kuma ta bakin kokarin shi kuma sautin ya gare malam masha Allah kira ya danganta wani abu ne wanda Allah yake bayar da shi daga wani zuwa wani ko kuma daga wacce zuwa wacce fa qala abu musa sai abu musa yake cewa law alimtu makanaka la habbartu laka yuridu tahsina saut tahbiran yo ai baka ma sani ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana yake cewa law alimtu makanaka ni abu musa al'ashari inda na san manzo Allah kana tsaye a wannan wurin tab la hassantu la habbartu laka ai da na ma ƙara ƙawata sautin nawa yuridu tahsina saut yana nihin kyautata sauti kenan la habbartu laka tahbiran da na ƙara kyautata sauti na kyautatawa to wannan kuma kaka ce a to ina ikhlasi a ko ikhlasi iya nan da haka inda a ce ba ya kore ikhlasi da manzo Allah ya mishi magana anan saboda ba a yin abin da bai kamata a gaban manzo Allah kuma ya shuru da haka iya ɗaya daga cikin ɗokan hanyoyi hanyoyi da ake ɗokan addini a inda aka aikata wani aiki a gaban idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kala ba sai a ce wannan abu shi ma ibada ne saboda baya barin ta kwana sallallahu alaihi wasallam babu da yake cewa kara ko jin yauni a wajen bangaren bayyanar da abin da yake addinin Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ga abin da Abu Musa al-Ashari yake cewa inda na san kana wannan waje ya Rasulullahi ai la habbartu laka tahbiran da na kyautata maka sautin sama ma da yanda na kyautata shi a baya wannan kenan wannan shine maganganun da malam ya kawo akan abin da ya shahi at-taghanni bi qira'ati al-qur'an wa tahsinu sawt rera al-qur'ani da kyautata murya wajen karanta shi kenan dai mu sani cewa iya ɗaya daga cikin karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah ko a wajen sallah qur'ani rera shi ake kuma ana so mutum ya kawatar da sautin shi da rera alqur'ani mai girma ba tare da kulfa ba karka kallafa wa kanka abinda baka iyawa abinda baka iya karka dora wa kanka gurgurdun da zaka iya kai kokari ka kyautata muryanka sai ma lace al-fathu ala al-imam al-fathu ala al-imam yin budi akan liman bi ma'ana liman yana karatu sai wata aya ta toshe to babu laihi wanda daga cikin mamu zai iya tuna mushi saboda yayi gaba ko kuma lokacin da liman yana karatu sai yi wani kuskure wanda bai kamata ba ya wuce saboda ma'anar gaba ɗaya ta jirkice sai a tuna mushi a cikin nutsuwa ba tare da an jiwa shi cikin wani hali ba kuma ma kyanta ya zama to akwai wanda aka wakilta misali idan liman ya yi kuskure to da wane da wane da wane wane yana na ya gyara aka ji ya yi shuru misali kai kai ne wakili na biyu sai ka ji na harkon duk da iya nan yana yawa shi ma sun tai tare da liman ya shi ma liman da liman ya bace shi ma ya bace ko kuma ya kamo fatasha watakila a lokacin ya salamu in ka ya ɗanyi shuru na'ibi a shi sumu wanda aka wakiltawa to kai na'ibi na biyu sai kai magana kene zaman to abun munazzam a tsare yake kare da ya da kuskure mutum uku hudu biyar a lokaci guda kowa tuna mashi sai su rikita shi to irin haka kuma tana faruwa sai a wajen kiyamun lele kuma an zo kasa kasa ko inda kowa iya to yana kyau a yi tsari kenan abin akwai shi tabbasa addini tun daga shi malam yayi babi mai zaman kanshi al-fathu al-fathu alal imam yin budi game da liman indama indama akhda aw indama yukhti lokacin da yayi kuskure ko kuma iltabasat alaihi alqira'a karatun ya rikice mushi to kuma shi ma anan liman lokacin da ya karanta abin da ya karanta in ya dan samu wata gaba kare zaman to kana tai ana tana ma kana ƙara gaba kana ƙara tsaya ana tana maka sai kai kokari kai rukuyi malike ta wasanna sallallahu alaihi wasallam al-fath ala al-imam idha lubisat alaihi al-qira'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin budi akan liman lokacin da karatun ya kirkice mishi faqad salla salatan wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wata sallah faƙara a fiha sai mazalla ya karatu a cikin sallar falubisa alaihi sai karatun ya jagule mushi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙur'ani kina ƙur'ani kina sai ga wurin malam liman ne ya yi shekara ashirin na ba da sallah wata sai zo alhamdu ya taƙiya wallahi a tuna mushi alhamdu falamman sarrafa lokacin da manzalla sallallahu alaihi wasallama in sarafa lokacin da yanin da ya gama sallah ya kare karatun ya jagule mishi amma kuma ba wanda ya tuna mishi mal usaini in ganu su kannan taka qala li abi kenan mu ga waye yazo da hadisin nafsu shi sallah shi nan bai kawo ba wanda ya roto hadisi yake cewa qala li abi sai manzo Allah ya ce wa mahaifina a sallaita ma'ana wani kai sallah tare da mu qala na'am sai ce eh ya rasulullah tare muka sallah qala sai manzo Allah yake cewa mutumin fa ma mana'aka mi ya hana ka an taftaha alayya mi hana ka kai budi a kaina bi mana mi ya hana ka tuna mini to kenan kaga wannan alama ce akan halaccin yin budi akan liman a cikin inda ake bayyana karatu idan ya kuskure ya tsaya ko kuma misali a yana cikin karatu ya kuskure ko kuma a karatun mawaƙiya ya tsaya kenan babu lahi za a iya tuna mushi malikita alisti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasati alisti'azatu yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa taflu da yin tofi fi salati a cikin sallah li daf'il waswasati dan kawar da waswasi kawai kana cikin sallah shaidan ya zo ya shiga daga can ya fita daga can ya hana ka sakat sai ka kare alhamdu hanya kuna karanta ta sallah sai ka dawo baya ka yi raka'a uku sai ka rika tunani ni wannan raka'a hudu ce ne ko raka'a biyar ko biyu ce ne kai dai abin gaba ɗaya wasu wasu ya lullube ka to ya za a yi ka kawar da wannan wasu wasun a cikin sallarka to shi ne mala ya ce alisti'azatu yin a'uzu billahi wattaflu da yin tofi a ɓangaren ka na hagun fi salati a cikin sallah li daf'il waswasati dan kawar da abin da yake waswasi ne sai mala ya ce wa qala lahu usmanu bin abi abil as radiyallahu anhu ya rasulullah usman dan abil as yake cewa ya ma'aikin Allah inna shaytana qad hala bayni wa bayna salati ya ma'aikin Allah shaydan ya shiga tsakani na da ni da sallata bi ma'ana ya hana ni sakat waswasi in ya anya ka alwala a lokacin da ka fito daga wani daki wa masallaci a nayi alwala hamma ne abu kaza a lokacin kawai sai ya same ka yi ta wasa da kai hala bayni wa bayna salati ya shiga tsakani na da ni da sallata wa qira'ati kuma ma da karatun alqur'ani da nake yi wanda yana haka kuma wani lokaci barantana a sallah a sirrance kana karatun alhamdu sai ka ji ka shiga tahiya ko kuma ka zauna tahiya ka ji ka shiga ka shiga karanta alhamdu to irin wannan yake cewa yulbisuha alayya yana rikita muni karatun nawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ga maganin wannan matsalar yace zaka shaytanun yuqalu lahu khinzab yace wannan wani shaydan ne ana kiran shi da suna khinzabu sunan shaidan in kenan shi aikin shi kenan ka shiga sallah ya zo ya hana ka sakat shi khinzabu fa iza ahsastahu yanzu abinda zaka yi kawai ga maganin shi in kai ihsasi shine in ka ji cewa wannan waswasin ya rika zo maka ni zaka yi ahsastahu mana kai ihsasin zawwan shi shu'uri ne zaka yi zaka ji eh kamar yanzu shaidan kin da ya zo ya hara wasa da ni shi khinzabu manzalla ce fata'awwaz billahi minhu ka nemi ka nemi kariyar Allah daga gare shi shi wannan shedan ne ka nemi Allah ya kare ka daga shi kenan sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai manzalla ya ce watful ala yasari ka salasan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bangaren ka na hagu sai ka tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub sai kai su uku qala sai Usman ibn Abil As yake cewa fa fa'altu zalika fa azhabahu Allah anni sai na aikata haka ina aikata kuma Allah sai ya tahiyar da wannan shaydan inda gare ni sai kyale ne sallah nake sallata la min lahiya kenan yanzu ga maganin waswasi daga kaji kana sallah abun ya diga ba ya ki baya shakka karatun ya iya da sauransu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub a bangaren ka na hagu ka kara so biyu ka kara har so uku wannan shine abinda malam ya kawo a cikin wannan wannan wannan matashiya ko kuma a ce wannan gaba ta alisti'azatu wat taflu fi salati li daf'i alwaswasa kuma baya ka maka kabli ko ba'adi sallaka tana nan daren da kam duk da wani karin aiki ne amma ne kuma Allah ga irin hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi to yanzu da sirri abubuwan da malam ya kawo da suke da alaka da karatu tun daga tsayuwanka fuskantar alƙibla kallon inda za ka yi sujada haka kuma sanya sutura haka nutsuwa a cikin sallah ganin ka ka kai shi inda za ka yi sujada ka daga ka yi kabbar alharama ka ɗora hannunka na dama a saman na hagu ka runguma a saman ƙirjinka hannun dama a saman na hagu a saman ƙirjinka ka yi a'uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka yi karatun a buɗe sallah tukun ka fara karatun alhamdu ga irin hukumce-hukumcenta ita ma duka sun gabata da abin da mazala ke karantawa bayan alhamdun nan a cikin sallar take ta ta farilla da sallar nafila da sallar dare da sauransu ne duka karatunsu ya gabata yanzu ka'i da karatun nan gaba ɗaya kaf ka karanta fatiha ka karanta sura bayan fatiha kuma nan hikimar da malaki ta yare ita an ka lura yana mu'alajar sallar mutum ɗaya kuma yana mu'alajar sallar da ake a cikin jami'i tunda kaga waɗannan maganganun da yake na alfatu alal imam duka manganun a kan abin da shahi jam'i to yanzu abin da zai biyo ba shi ne ruku'i shi ne malaci a ruku'u matashiyar karatu ruku'i to kahin a kai zuwa ga shi yin ruku'in da siffayin ake yin ruku'in da abin da ake cewa a cikin ruku'i da ya kamata gadon bayan ke kasance a cikin ruku'i malai ke cewa sun makana sallallahu alaihi wasallama idza faraga min alqira'ati sakata sakatatan in ya kare karatun gaba ɗaya sai ya ɗan yi shiru kaɗan misali qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ɗan yi shiru kaɗan tukun sai ta yi ruku kada zamanto ka ɗauko su harfa ka ɗan sa su cikin ayyukan ruku'i walam yakun lahu kufuwan ahad watakila harafi ɗaya harafi biyu sun shigo cikin aikin ruku'i kina in ka kammala karatun tsab kuma wanda zai nuna maka cewa sallah abin da ake bukata a cikin ta nutsuwa ana bukatar nutsuwa komi da za ka yi shi ka yi shi daki-daki kuma a nutse ko mufassal tare da daitan ishin da yake to shine ta in ya kare karatu sakata sakatatan thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuh al-mutaqaddimati fi takbirati al-iftitah wa kabbara wa raka'a thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuh al-mutaqaddima sai manzo Allah ya daga hannun shi to ka gani aikin addini duk abin da zaka yi kana bukatar dalili yanzu aka bar al-harama ka daga ku mun ga kala daga kala kala nawa uku tare da kabbara ku Allahu akbar sai tare da kabbara ko kuma kana tsaye kai Allahu akbar sai ka daga tafin hannayenka ko kuma bayan ka daga sai ka ce Allahu akbar to shine malai ce maka anan alal wujuhil mutaqaddima akan huskokin da suka gabata a can baya a ina fi takbiratul iftitah a wajen kabbaral harama da aka yi ta bude sallah sai manzo Allah yayi kabbara ya daga tafin hannayen shi guda biyu wa raka'a sai ya ruku'i sunna ne idan kai kana da ladan shi kuma sallarka ta ƙara kama da sallar manzala sallallahu alaihi wasallam idan ka bar shi ka bar sunna sallarka ba ta ɓaci ba amma kuma sallarka ta ɗan ja baya game da sallar manzala sallallahu alaihi wasallam sallarka tana ƙara kama da sallar manzala ladan ka yana ƙara yawaita kenan wannan kabbarar da ake yi aka ƙara karatu ak Allahu akbar atahi zuwa ga ruku'i kenan ga dalilin ta sai ce wa amara bihi ma almusi a salatihi fa qala lahu manzala sallallahu alaihi ya umurci mutumin da yake wannan khallad dan rafi' wanda ya muna na sallar shi lokacin da manzala ya kirayo shi yake ce mishi ga yanda zaka yi sallah fa qala lahu sai manzala yake ce mishi ka sani ya kai khallad da ma duk wani mai imani anna innaha lalle da al'amarin yake la tatimmu salati salati ahadikum sallar dayan ku bata cika hatta yusbiga alwudu har sai ya kyautata alwala dole sai ka koyi alwala irin yadda manzala sallallahu alaihi alwala shi ma kuma karatu ne mai zaman kanshi kurkure baki da shaƙa ruwa galibi ana samun matsala a wannan wajen yaya manzan layi sallallahu alaihi wasallam manzala haɗa su yake in ya ɗauko ruwa ya zuba a bakin shi ya kurkura ya zubda ya sauran da ya saura ya shaƙa a hancin shi kuma ya fatar ɗaya sake kan fitowa ya yi biyu sake yi uku haka kuma yake hada tsakanin shafan kai da kunnuwa a lemon da yake jikin hannun shi shahi kan shi ya maido ya shahi kunnuwan shi guda biyu sallallahu alaihi wasallam ya yake wanke kawa ya yake wanke tafin hannayen shi ya yake wanke zira'in shi nan ma wajen wanke zira'i zira'in tafin hannu in za ka wanke nan hannun me ake ta nan tsitsi hannu na ko ba daga nan za ka fara ba wuyan hannunka daga wannan ɗan yatsan naka daga nan za ka faro karka ce a wannan aina wanke shi lokacin ina wanke kaza eh ka wanke shi mahallo in za ka wanke zira'inka tun daga yatsanka na tsakiya daga nan za ka yatsotsinka za ka faro sai ka sauko kuma gwiwar ka shiga ciki gwiwar hannunka ya shiga cikin inda za ka wanke to irin wannan alwala idan ka samu ka yi ta mazala yake cewa sallah ba ta cika sai an yi irin wannan alwala hatta yusbiga alwudu'a har sai ka kyautata alwallanka ta cika kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarni a can cikin ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu al-aya manzo Allah yake summa yukabbi summa yukabbiru Allah sannan kai kabbara ga ubangiji subhanahu wataala wa yahmaduhu kai godiya ga Allah wa yumajjiduhu kai kai korzanta ubangiji tamjid shine korzanta ubangiji ka girmama shi ka ɗaukaka shi wannan kuma kenan ad'iya na istiftahu salat wa yaqra sannan ka karanta mata yassara min alqur'ani abin da ya sauka na daga alqur'ani kenan kaga kabbarar harama ta zo sannan kuma abin da ake karantawa na addu'ar bude sallah ita ma ta zo bayan shi kuma sai karatun abin da ya sauka na daga alqur'ani abin da ya sauka nan kaga wannan faqra'u ma tayassara min alqur'an wannan am ne am ne abu ne hukunci ne yazo umuman a game aka ce a cikin sallah ka karanta abin da ya sauƙaƙa na daga alƙur'ani ko idan na zo ne kabbar alharama na ɗora hannu na dama a saman hagu na ɗora saman ƙirji na yi addu'ar buɗe sallah na yi a uziya na yi bismillah kawai na fara karatu lam yakun allazina kafaru min ahli alkitab to wane yo alhamdulillah ce Allah ce faqra'u ma tayassara min alqur'an a cikin lafzin alkur'ani akwai da aka ce dole sai an karanta fatiha babu yanzu dole sai ka komo zuwa ga sunna aka duk mutumin da zai ce zai bauta wa Allah kuma akan qur'ani kadai zai takaita dama kadai yake ma bai ma takaita akan qur'anin ba wanda yake cewa qur'aniyun wajibi ne sai ka koma sunna to anan kuma sunna sai ta khassashe qur'anin da aka ce aka karanta gaba daya faƙira kuma ta yi sarfin ƙur'an fatiha ita dole ce kamar da muka wuce a baya ko sallar ɗayan ku ba ta cika har sai ya karanta ne sai ya karanta umar ƙur'an sai ya karanta fatiha sannan abin da za a karanta a bayan fatiha to a nan ne kuma ta yi sarfin ƙur'an hannu ya zo to shi ne mazala yake cewa sannan mutum ya karanta abin da ya sauka na daga alƙur'ani mimma allamahu allahu wa azina lahu fihi na daga abin da Allah ya sanar da shi ya bashi izinin karantawa sun mai kabbir wayarka sai ka yi kabbara sai ka yi ruku'i ka kenan maganan malam anan ta kabbara da yin ruku'i nan ma ya zo kenan in ka kare Allahu akbar kuma ka daga tafin hannayenka guda biyu sai ka je zuwa ga ruku'i manzala yake cewa yad'u yadayhi ala rukubatayhi idan kai Allahu akbar sai ka dora tafin hannayenka guda biyu a cikin guyoyinka ka ɗora saman gwiwoyinka kenan kaga wanda zai kama ƙasan gwiwa akwai su kuma kuskure ne ko kuma ka kawo saman gwiwa haka sai haka tsakanin wannan mabayar a tashi da wannan ya tsamma nuniya kawai nan zai ɗora saman gwiwon shi haka ba a cikin gwiwon ba a saman ta haka zai ɗora shi haka kawai zai kuskure ne shi ma kamar yi haka ga yadda hannun shi haka haka dama zai dora ga gwiwar shi nan ba cikin gwiwar ba zai dora haka zai dora su sai haka kaga ga gwiwar shi nan shi kuma sai haka wannan kuskure ne zai akwai nasi na gaba wanda zai zo wanda zai kara bayyana mana filla-filla ga yadda ake hannayen na kama da kansu ga yadda ya kamata ka musu matsayi su za ka yi a buɗe su za ka yi cafkan gwiwa ta ka za ka yi ya za ka musu zai zo a gaba to shi ne ma yake cewa anan kenan wa yada'u wa yada'u yadayhi ala rukubatayhi sai ya dora hannayen shi akan rukubatayhi kenan a saman gwiwoyin shi guda biyu yace hatta taqma hatta taqma inna mafasiluhu kuma an ya dora har sai gaban shi sun samu nutsuwa har sai gabar sun samu nutsuwa Allahu akbar sami Allahu liman hamida sun samu nutsuwa samu hatta taqma inna mafasiluhu wa tastarhi gaban shi samu nutsuwa kuma wa tastarhi bi ma'ana ya tabbata a cikin wannan ruku'in nashi kowace gaba ta kama wajenta wannan wajibi ne to kaga wannan aikin kadai kafin ma a zo abin da za a karanta a cikin rukun kai ka san rukun dole ɗauki lokaci ka daidaita kuma ga wani abin da zai biyo bayan na gadon bayan ka yi meke kanka kai yi sama kar yi ƙasa ya daidaitu shi ma kaga duka abubuwan da suna buƙatar lokaci to karanta addini ka karanta ka yi iya da daɗi kuma ka yi samun nutsuwa Allah mana jagoranci tastarhi shine al-mukthafihi al-mukthafihi ka tabbata a cikin ruku'in ya zama to kowace gaba ta kama wajenta sai mala ya ce sifatun ruku ya ake ruku'i shi ruku'i a karan shi ya ake yin shi malike cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yad'u kaffaihi ala rukbataihi manzala sallallahu alaihi yana dora tafin hannayen shi guda biyu akan gwiwoyin shi guda biyu wa kana ya'muruhum bizalika kuma ya umarci sahabbai akan haka wa amara bihi aidan almusi'a salatihi ko manzala ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallan shi shine khalladu dan rafi'u manzala ya umarce shi malice kama marra anifan kamar yadda bayani ya riga ya gabata ɗazu wa kana yumakkinu yadaihi min rukubataihi ka annahu qabidun alaihima to kaji manzala yumakkinu rukubataihi yana tabbatar da yadaihi min rukubataihi yana tabbatar da hannayen shi guda biyu a saman gwiwowin shi guda biyu malice kai ka annahu qabidun alaihima kai ka ce rike gwiwowin ne yi damƙa ce kenan hannunka wannan haka za ka mai zirhi yadda za ka sa gwiwaka a ciki shi ma wannan haka yadda za ka sa gwiwaka a ciki wannan shi ne yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi kenan tafin hannayen ka aka za su kasance nan ga hannayen ka guda biyu yana haka za ka musu ka rike su haka sai ka kora su haka haka za ka rike yadda ga gwiwoyinka nan in ka tashi kenan ba haka za ka yi ba haka za ka yi ka tambaye su to su kuma irin waɗannan abubuwa in ba a yi su ba rukun bai yi ba bugu da ƙari a kai tun daga tsayuwanka shi ma iya da alaƙa da rukuninka in ka tsaya sama ka ɗaya tana kallon gabas maso arewa ɗaya tana kallon gabas maso gusum bayan da za a yi rukuni mai kyau dole sai ka daidaita istiqbalul qibla ka fuskance ta check ka ɗauki daidai irin faɗin da gangan jikinka yake da to ga wanda mazala sallallahu alaihi yake ruku kenan yana yana damkar gwiwowin shi guda biyu da tafin hannayen shi guda biyu sai ya ce wa kana yufarriju baina asabi'ihi to ya tsotse shi su kuma ya suke haka yake musu dunkule su sai dora a raba su yake yufarriju yana rarraba tsakanin tsakanin ya tsotse shi sai ya tafki gwiwon shi da wannan da wannan hannan nashi guda biyu wa amara bihi almusi a salatihi haka kuma mazan lai umarci khallad dan rafi'u fa qala sai yake cewa idza raka'ata idan kai ruku'i to fa da' rahataika ala rukubataika idan kai ruku'i fa da' ka dora rahataika ma'ana kaffaika rahataika kaffaika ka dora tafin hannayenka guda biyu ala rukubataika akan gwiwoyinka guda biyu sai ce summa farrij baina asabi'ika sannan sai ka ware tsakanin yatsunka su zama to a sun waru sai ka cafki gwiwarka haka kenan kakkai haka ka rike a ka ware tsakanin yatsunka mazala kita summam kus sannan ka tabbata a cikin ruku'inka hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu har sai kowace gaba ta tahi wurinta ta tsaya cak kenan kowace gaba ta sai ta shigo wani sabon yanayi na ruku'i kuma ta je inda za ta je ta tsaya tak komi ya tsaya a yanda yake wannan ruku'i kenan kenan ga yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da aka ga ba bukatan gaugawa kuma tabbas idan kai gaugawa abin ba zai yi ba hatta ya akhudha kullu udwin har sai kowace gaba ta dauki ma'akhadahu kenan wurinta ta tsaya gam yanda ya kamata to yanzu ka ɗora guyoyin shi su tafin hannayenka guda biyu ka kifar da su a saman guyoyinka kuma ka riƙe ka ware tsakanin yatsunka to shi kuma damtsanka nan damtsanka guda biyu haka za ka yi ka dunkule to shi ne malikaca shi ne hukuncin zai baka yanzu mazala yana nisantar da damtsan shi guda biyu game da haƙarƙarin shi bai haɗa su to shi kuma in ka ɗauka haka a yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ruku'in yayyu ya zama to gadon baya meke ya zama to ka buɗe tsakanin ka raba tsakanin shi su muhu mai sunan shi damtsanka da haƙarƙarinka ka raba tsakaninsu in ka zo ka cimre waje guda sai ga manuwar ruku'i ta daidaita gadon baya bai yi ba to shi ne ke cewa kana ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yujafi yana nisantawa wa yunahi shi ma dai yana nisantawan ne mirfaqaihi an jambaihi yana nisantar da damtsan shi kenan game da haƙarƙarin shi baya haɗa su in ba tilas ba ne ba larura ta kama misali kun shiga wani sau a matsayi bayan da za a yi ku buɗe ta lokacin kai ce kai sai ka buɗe ka hana ma wani yadda za a samu ya rukuwe kenan sai a daidaita kowa ɗoki daidai gurgudan yadda yanayin damar ya bada na irin wurin da kuke ciki wa kana ya kasance kuma zalla kana idza raka'a basata zahrahu wa sawahu in yayi ruku'i basata zahrahu sai ya shimfidar daga dan bayan shi wa sawahu ya daidaita shi zai shimfida gadan bayan shi kuma ya daidaita gadan bayan shi hatta law sabba alaihi alma lastaqarra in aka zuba ruwa in mazalla yayi ruku'i sallallahu alaihi wasallam aka zuba ruwa ruwa yastaqirru zai tabbata a saman gadon bayan manzan Allah ba zai gangaro ba ta gaba saboda bai sunkuya sosai ba ko ba zai bi ta baya ba saboda bai dagu haka ba lastaqarral ma da ruwan ya tabbata sallallahu alaihi wasallam to kai zo wannan karatun kadai ai ba karamin wani aiki bane ba kahin ka samu ka karanta kuma a zo ai aiki halu a aikace a ga yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunda in ya hodi musu kuma aikata yake suna gani da aka a baya mun wuce a salatu allah mimbar ko yin sallah akan mimbari wata rama zalla aka barta sallah kawai har sama mimbari ayi aka yi tsayuwa aka yi ruku'i aka taso daga ruku'i da aka taso daga ruku'i za ta yi sujada sai mazalla ya yi baya baya ya sabko sai ya yi sujada a gindin wannan mimbarin da ya kare sallah aka sallamce ya ce na yi haka ne don ku gani nake sallah sallallahu alaihi wasallam kaga karatu ne mai zama kanshi da haka addini wajibi ne sai an yi karatu wajibi ne sai kai karatu duk abin da ke da alaka da rayuwanka kana bukatar ka san shi kasuwanci kake so ka fara za ka makar tsahin yan kasuwa ko a ce ku nuna mishi yaya ake yi ligita kake so ka zama kana bukatar shekarun da za ka yi karatu a karanta a tabul a je teren ayi ayi pratik ayi wane ne ayi wane ne komai na rayuwa fa amma addini kawai shi ne mai gajeren katanga baka bukatar ka komi kai zo kai tashi dani kuma kana so agla shay kana neman mafi tsadan abubuwa ita ce aljanna amma kuma kana so ka same ta a balash a tubus sai kai ta kwamsawa wa qala lil musii salatihi wa tar muzalla yake hodi wa khallad qar rafi'u al musii salatihi fa idza raka'ata yace in kai ruku'i faj'al rahataika ala rukbatayk ka tabbatar da rahataika me rahataika muka ce tafin hannayenka guda biyu ka dora su ala rukbatayka akan guyoyinka sai ce wamdud zaharaka ka meke gadan bayanka ya meke zuwat yanda kamar da mazalla yake ko da an zuba ruwa lasta qarra da ruwan zai iya tsayawa sai mazalla ya ce wa makkin liruku'ika kuma ka tabbatu ka nutsu a cikin wannan ruku'in naka tsakani da Allah in zo in ce Allahu akbar ina ruku'i ban gama nutsuwa ba haka kawai kuma ce sami Allahu liman hamida ban ina tsayawa ba kuma na ta sujada wallahi la tushbih salatan nabi sallallahu alaihi wasallam ko ka dambe kamar sallar manzo Allah yanzu dai kaga ga abin ka duba wannan hadisai ne ingantattu wanda sun zo kabiran an kabirin tun daga baya wannan su faɗi ma wannan ga yanda mazalla ya sallah wanda su faɗi ma wannan ga yanda mazalla ya sallah mu haka kawai kai tsaye sai mu tashi a dama garin mu ce inda magana maza ne shi kuma karatu na iyalan kuma ana karanta shi amma ba a kile shi akai karatu daban kuma a dabbaka shi ala ardil waqi sai wani abu ne daban gaskiya haka dan karanta dole ya yi aiki da shi karatun addini ba bai kama da karatu irin na na yau da gobe wanda ake yi wanda za a ta karanta abubuwan da ba haka nan ko a yi ta karanta wasu abubuwa saman takarda daban a kuma a zo wajen aikata ya zama wani abu ne daban a karanta kuma a ɗabbaka a karanta a ɗabbaka wannan shine ka'ida na addinin Allah wa kana la yasubbu ra'sahu sallallahu alaihi wasallama wa la yaqna'u manzala baya kifar da kanshi bi ma'ana an yazo yin ruku'i bai sabki misali Allahu akbar sai haka ya sumbura a sahu kaga kai shi nake kallo yanzu wataƙila kawo shi nake kallo saboda ya kifar da kai shi haka baya baya rukuyi haka wala ya na baya hazuma ka kallon da wanda zai wuce a tsaka tsake za ka sanya sai ka yi rukuyi haka kai ba kai haka ba kuma kai ba kai haka ba kenan a waru bai da zalika tsaka tsaki karka daga kanka kuma karka kifar da shi sallallahu alaihi wasallam haka yake ruku yake cewa wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'u bai bai saddar da kan shaka a ruku cikin ruku kuma wala yaqna'u bai daga shaka wa yake cewa walakin baina zalika kina abin da yake baina baina tsaka tsakiya shi ba kifarwa ba kuma shi ba tsayarwa kenan tsaka tsakiya baka cewa ya kifar da kanshi ko baka cewa ya daga kanshi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abubuwan da malai ya kawo akan siffar ruku'in ruku'in da manzalla sallallahu alaihi wasallam yake na'am suna motsi kamar yaya kenan wannan wasa ne ko wata ila kawo wani abin da bai cikin ayyukan sallah baya halatta duk abin da bai cikin aikin sallah karka kawo shi saboda sallah ba a bukatan yawan wasanni a cikin ta da shi sumuhu yawan soshi-soshi wani waiwaye da sauransu kalli can ka dallaro idan ka can ka daga idan ka kalli ina ne wanda duka bai halatta ko kuma ka rika wasa da banka ka nutsu kana gaban ubangiji subhanahu wataala to ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i yanzu sai sai a wasafta shi mu gani ko na'am na'am shine magana da ne dazu kenan kowa sai daidaita to kuma irin tabbatar da irin waɗannan ba ga yadda manzan Allah ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum liman ne liman kuma iya da wuri wala tace sabanin sabanin mamu tunda mamu an yi umarni cewa su haɗe waje guda wannan haɗewa iya ɗaya daga cikin cika sallah karka ce a bari zan saboda in samu in ware yadda aka ce ya zama to in ɗauki espas ɗin da ta ishe ni a samu tsakanin wancan da misali sawun da zai ɗauki mutum goma sai mutum biyar su tsaya to a daidai lokacin da kuma aka matsa aka aka haɗin nan to kai kuma wajen yin wannan aikin kai daidai ruwa daidai tsaki kamar yaya kar kai yanda zaka hana wani rukui tun ana samu haka akwai wanda zai kamar shi kadai ke sallah kawai sai ya ware ko kuma wajen karanta tasbihin ma ya rika kodin su a bayyane ya hana ka sakat kai wallahi haka ka shigo masallaci gaba ka sun tsaya wajen wani to mutum sai sai tsakaita lokacin da ka zo ga lokacin isasshe da kake da kiyamun lalle ka tashi kai kai ta sukuwa yadda ka ga dama ake samun matsala to shi kuma warai to daga an yi demare akan kuskure ba kai labari
shi yasa ake mun matsaya wadannan ke mutane yanzu aka daidaita kamar ƙahoyin da aka ce aka kowa kalli gaba bakin gwargwaro ne aka ce an daidaita wannan rukun aka gashi dai warai
an dai kai haka wanne ya wannan ba za ku yi ba ka ga dai baka wani sosai kowa zai ɗauki espace ɗin kamar baka hada daidai jikinka ba amma ka zo misali ka buɗe ko ka matse bukwa gamawa warai to a shine ka gani dole a samu mashakin haka ne nayi ka gani ba abin da za a samu wanda zai daidai matukar ba a ɗauki ba espace ɗin da shi kuma ya danganta da faɗin gangan jikin mutum wani babba ne wani kuma matsakaici ne wani kuma ƙarami ne kasan nan ne ka daidaita kuma sahu an daidai da tuba ba ka tsaya cakka kai alƙibla ba walla baka rukuyi
ya tsaba wannan ya ya tsaka ɗaki haɗawa wannan kuskure ne daidai ka haɗanka daidai irin tsawon da kake da daidai irin wurin wurin da zaka ɗauka ya sai ga wani mutum ɗan ƙarami ya ga ya zo ya buɗe in daga kashi wa kalli sai ga abin bai ba ba daɗi babu equilibrium ma wallahi ƙwarai kuma an ka tsaya a kusa irin wannan bayan da za ka tsaya daidai kai ma baka tsaya daidai ko kuma misali ya matse gangan jikin shi da ɗan faɗi kuma sai ya matse nan ma Allah yanzu kai nan kishi zai dame ka a daidai lokacin da kai kuma kana so ku haɗa diddigin ƙahon ku gaskiya abu yana buƙatar duk mutumin da zai sallah ya sanya ake yi sosai zai taimaka akan a- ayyukan ayyukan su rika taya to matsalan mu muna yin islam biduni an naqra al islam muna musulunci bamu karanta ba mafi yawancin mu kusan kashi goma tara a cikin ɗari haka muke ko bal wata iri zai iya karuwa mu akan haka za mu zo masallaci lokacin da muka tabbatar da kawai kama ce za a tada ko kuma an tada ma ana cikin sallah a guje a zo a yi dai a yi tahallus to shi kuma addini sai a karanta shi dole ne sai ka karanta addini bayan za ka bauta ma Allah kan jahilci wanda duka shine matsalolin da muke fama daga duk irin masa'ib da muke ciki a yanzu wannan shine matsala inda aka fara musulunci ma mutane karatu ne suke yi karatu za su yi za a karantar da su sallah ibada komi za su sani akhlaq zamantakewa bangaren da ya shafi musulunci wallahi wannan matsalolin da muke ciki gaba ɗaya da mu cikin su kuma wata ila da shari'a Allah muke a cikin ƙasar nan kashi goma tara tara musulmi ne musulmuncin da sun karanta addinin Allah sun san shi kaga ba wani magana a zo a rika magana wani wani hukunci da wanda ba na Allah ba babu shi tsakanin da Allah inda a ce duk addinin da muke da aka taso ma musulunci da ake har kashi goma tara tara musulmai ne ko musulunci da ake na kirki ina ne musulunci da ake karatu shi ya karanta kai ka karanta ita ta karanta shugaban ya karanta wanda yake talakan ya karanta da automatikin shari'a Allah muke yi to sallah muke sallama mu iya ba mu iya hatta da haram mu iya ba alaƙa mu da musallaci sai an tara sallah ana gama sallah kuma hmm. kowa kowa kama gaban shi abin takeici kaga irin tsabagen jahiltar addinin muka yi sallah za ta zo mutum magidanci ya sayi dabban laye da zai yanka amma bai iya yanka sai ya je ya kira wani malami zo yin kami ta duba abinda aka yi rarrike mace mai ta yanka bismillahi allahu akbar shi kenan karatun ba wani tsogare shi ba ba zan ka ce ba za ka iya riƙewa ba ta ba ba musan addinin ba ka girmanta ka yi iyalin da har ka kai matsayin irin wannan yin wannan ibadai amma ba ka iya yanka dabba wani za a ka zabe yanka sai ka kokarta da daman za ka yanka kuma ni da nake maka magana khairu shahid kusan mubtala akan yin duk wasu ayyuka da hakun lokacin da na so in yanka nake tsammani ba zan iya ba ka jarraba za ka iya baka ba shi wahala ka samu ka mai kaihi a daddan da komi da komi wallahi yanka shi za ka yi tabbas yanka shi za ka yi saboda inda aka samu ka mai kai kana ɗorawa baka bukatar wani ƙarfi da yawa kana ɗora ta yazi kenan iya da kyau ya zamanto kwarai da gaske abubuwa addini mun ba su kulawa la sai ma karantar addini wajibi ne sai ka karanci ka karanci ka karanci da ake bautawa Allah subhanahu wataala in ba haka ba za a gushe ba kullum cikin matsala kaga dai ba yau ake musulunci amma daidai da sallah da za ka yi sai ta gagare ka in aka zo aka sa gaba aka ce kai sallah wallahi ai kuskuren ka da za a ci yantin da muka fara karatun nan har zuwa yau sai yau muka fara muka shigo inda za a yi rukuni tsayuwa daidaita sahu ina za ka kalla in kai kabbar harama ya kamata ka ɗora hannunka a saman kirjinka me ya kamata karanta wajen buɗe sallah addu'o'in da ya kamata ka buɗe sallah da su karatun fatiha me ya kamata kana bayan fatiha su ne muka rikai yau wajen darasi na nawa 22 zama na 22 kuma a tattakaice ne ake wucewa ba a yi irin daidai inda ya kamata a yi Allah taimake mu kasancewar lokaci ya yi insha Allah nan za mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد kenan insha Allah za mu dasa a cikin ruku'in da har yanzu ba ƙarin ruku'in ba insha Allah na'am
Allah
Mm.